kan abu jihar ba
jahizun الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أنواع مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan shi ne zama na 80 daidai a wannan rana ta nawa ta daga watan rabiul awwal bisa lissafin umul farashir shekara ta 1444 kuma a watan bature yau muna biyar ga watan oktoba shekara ta 2020 muna ci gaba da karanta sira da tarihi na annabi muhammad yanzu nake kallon wani bayani na wani malami mai karantar da wato baje abinda suke kira baje ko kuma comparative studies a misira yake cewa ba domin zuwan manzan Allah ba da ba mu san ƙaryar da aka yi ma annabi lotu ba inda ke cikin littattafai na kirista labarai murɗaɗɗu na bilotu a uzubillah ya yi kaza kaza annabi nuhu a'udullah ya sha giya ya yi tsiraici ayansa na kallon shi a cikin genesis zabin kudu annabi sulaiman ai matsafi ne da zobe ya mulki mutane Allah ya ce wa ma kafar sulaiman sulaiman ba kafiri ba ne ce ba don manzon Allah ya zo ba da sun labarin ƙarya ya zo gare mu wani ne yake tambayar malami yake kalubalantar shi wai kai menene Muhammadu ya kawo mutunci a wannan kake so ka sani to barin ba ka ɗanka ji sai kafin sai yanke ba bayan sai shi ya tsokoro rikicin kuma rikicin ya lakunci ita har gaskiya take ya ce kaɗan na gaya maka ba don zuwan shi ba da kai baka ma san Allah har yanzu yahuda ma na annabi isa ƙarya cewa ɗan zane har yanzu amma wannan annabi ya zo da saƙo na gaskiya na duniya da duk mai hankali ya gamsu da ingancin wannan safon karanta littafin nasu ka san gaskiya da bata akan hujja ji dan mai sake wani littafi ne da ɗaɗɗe mai suna a san gaskiya da bata akan hujja ɗan mai sake da sheik abokar muhammad gumi allah ji kamalin ya yi ta magana kan wannan littafi yana da matukar muhimmanci saboda haka sanin sirar annabi sanin tarihin shi taska ce babba daga cikin taskokin musulmi da ke nuna musu matsayin annabinsu da girman shi kuma alamar kana son shi ne ka san ainihin sunna shi ka yi aiki da ita ba ƙirƙirar biki da suna kana son shi da shi annabi bai ma yi bikin ka ce kana bikin ranar haihuwar shi shi bai yi ba bai ce ka yi ba bai kuma nuna maka samfurin da za a yi ba in ka isa kawo yayi ce a yi sallah dai ga yadda ya ce a yi hajji dai ga yadda ya ce zaka ga yadda ya ce kawo yayin da ya ce a yi maulidi kawo samfuri da ka daki mutum da wannan hujja suka yi bambam kiya a a hujja ba annabi bai yi shi ne da ta zane ne saboda ɓatar da hankalin mu ku ji tsoron allah ku gaya mutane to hakikanin son annabi a duk musulmin kirki ya yi sallah yi koyi da shi to ina son shi to ai ranar litinin ina yi saboda ya yi ainihin azumi ran litinin saboda ran da aka haife shi sai muka ce to azumi kai maka yi azumi ka yi azumi inda kana da hankali sai da mutum ya shiga irin wannan akurki ya kasa fita sai fara bambankiya ta yi ko tsaye ku ke a sai muka ce da kuma tsayar ka kenan ka ƙibin sunna ɗin ka bi son zuci wasa ya alamun ladina zalamu ayyamun kalabin yankali sau aka shi alu suna a cikin daɗi yake hujja zai baka tulli tare a gabanka gata nan ka ganta sai dai ka ganta ka kauce mata to kuma abin da kirista suka yi da haka suka halaka Allah kiyashe mu da halaka sauraka a ci gaba da bayaninmu a kuna cewa shafi 128 haka ne mana? to ikra بسم الله الرحمن الرحيم وكان أبو جهل يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم عليه
فلا يؤمن ولا يرعوي عن كفره ولكن يكذب النبي صلى الله عليه وسلم ويستهزئ به ثم يذهب إلى قوم كافرا بذلك فأنزل الله عز وجل قوله سبحانه فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى na'am wa kana abu jahalin abu jahal ya kasance kuma kun dai ji a baya abin da ya sa abu jahal ya ƙi amincewa da manzancin manzo Allah ko ai mun faɗa ba ya ce ba wai ba ni ba ba na ce ba gaskiya yake faɗa ba to amma ai gidan da Muhammad ya fito haka yake gaya ma abokanin shi su ne banuwa kuma su- mu- mun zo mun yi mun zo mun yi fariya tsakaninmu da su in suka ce sun fi mu kaza mu ce mun fi ku kaza can sai suka ce to ai kuma mu muna da annabi cikin mu sai ce to mu ina muke da annabi wallahi ba za mu yi imani da shi to kaga wato abu ne da ya shafi kabilanci kawai yasa bai imanin ba sun ce suna da annabi da wahayi ke zuwa mai daga sama mu ina za mu samu wannan falalar da za mu yi imani abu jahal yana da kusaci da manzan Allah haka ne amma ta fuskar ne na so ku yi tunani ta fuskar me abu jahal yake da kusaci da manzan Allah saka ce ta fuskar kabila balarabe ne abu jihar kafiri annabi balarabe ne su da wani larabawa mun ka ce larabawa suna da yawa to ai shi ba shi ne abu jihar ne ba ƙureshi tunan kaga sai ka ce suna da kamata wannan fuska duk a maka aka yi su amma sai imani ya raba tsakaninsu shi wancan dan wuta ne jagoran yan wuta ne ba a bangare wani kuma shugaban halittar Allah ne gaba daya mafi tsadar halittar ubangiji wanda ya bi shi ya gama samun nasara wanda ya ki shi ya gama tabe to me yasa na kawo wannan magana sai wani ce a ai wata sarauniya da ta mutu ai jikar manzon Allah ce sai to kuma sai me mutane ba ku sa zauna lafiya gaba malam an ce ainihin wadda ta mutu wata sarauniya jikar annabi ce ko shekarun ya yi wannan tambaya a abuja na ce to kuma sai mai to da ta zama jikar tashi ta bi hanyar kakan nata to amma kakan nata ne ko kuwa a sai ta bi shi ko nace to ai in akwai ma wanda akwai yadda za a yi masa uzuri ce na kusa da annabi ne to ga irin su abuja don sun yi zamani ya ga annabi ita wannan da ta mutu sarauniya ta ga annabi ne yankin su ma ɗaya ne to ƙaddara ma ita ma a makan aka haife ta to har ta mutu ba ta yi imani ba kasancewar ta ji kai dan Allah wannan haka za ta yi mai am- za ta yi mata am- za ta yi mata amfani to saboda haka ba maganar ni dan wani jikan wani Mm-mm, wani nan in na kirki ne yi kirkin da yi ba haka abin yake ba kun tuna annabin da yake da ɗa amma ɗan ɗan wuta ne annabin kana magana a gana game da annabi wane ne wani ya ce zo mu hau jirgin ruwa ya kusa wani kuma ba na biyu ne? ku gaya min annabawa biyu da suke da mataye matan annabawa ne amma kafirai wa mar'ata wa rasulun kanata tahta abdaini min ibadina salihaini fa khanatahuma suna karkashin bayin musalihai guda biyu amma suka ha'ince su aka ce ku shiga wuta ma'ad dakhili to ashe abinda ake cewa mutum mutum ne da abin da ya yi wa kanshi shi sa Allah ce wala taziru wa ziratun wizara ukhra wani baya laifi ka kama shi da laifin wani kullu nafsin bima kasabat menene rahim saboda haka na shigo da wannan sharhi da muqaddima ne saboda ka ambaci kalmar Abu Jahal amma abu jahalin ba cikakken sunan shi ba sunan shi amru ibn hisham amru ibn hisham abu jahal to yace abu jahal ya kasance ya ti ila rasulillah yakan je gun manzan Allah fa yastami'u ila alquran ya saurari qur'ani kulura ji da saurari da bambanci da hausa bambanci da hausa ji da saurari wanne fito kwarai kuwa ji ya tona ji to to to da saurari kare to da Allah an ji sake wani ta magana ka bai ji ba amma yi ce na saurara saurari shi ne akan ce istamiya ka saurara sami'a ya ji shi yasa ba a sifata istami ga ubangiji sai dai sami abu lafi ƙarfin ka ce istami saurai wato sai ka yi takalifi barin sabarin da Allah ne kuce istami to shi Allah za ga masa wani Allah ce laƙar sami Allah ba laƙar istami Allah a raftun to abuja ne kan je ya saurari ƙur'ani ya fi ji ƙur'ani amma fala yi umin ba zai imanin ba wala yar'awi mawaki ce ala tar'awi qabla al-fawati lilajibi atansa bi anna al-maut afja'u sahibi idha jaa kullu al-hayy laysa bidahibi fakun hadiran inna an-nawa'ib tafja'u jimi ashariyat haga baitin yace ala tar'awi yace wala yar'awi al-irwi'a shine daddara falar baya daddara baya saduda baya jikinsa baya la'asar shi layar a wike ya ji ƙo'anin amma baya imani wa layar an kufuri gabarin kafircin shi walakin hazalil istidrak sai dai yukazzibun nabi yakan ƙaryata annabi ƙaryatawa tana ɗaukar ma'ana iri a gaya wa mutum abu kaza ba kyau gobe ce sake a tuya kare ta ba ka jira sai ce kare ne hmm ai sukan ce action a time speaks louder than the voice wani lokaci aikin mutum aika-aika ya fi ma furuci sauti sukan ce lisanul hal ƙad ya kuno an faƙa mai lisanul maƙar na'am akwai abin da hali kawai zai fasa ko yaro ne ke rashin sai ka kalle shi tsama bai faro ba wuce kan ce ido ba mudu ba buga da sa ya san kima da kakan lafi ce eh wannan kofi zai tura lita ka'una ne ido ba mu amma san kima Allah ya aje sirri ne da yawa cikin to yana cikin hali araftun sauraka sai ya ƙaryata shi ya ce ƙaryatawa ta kan zo a yanayi iri biyu ya ji ƙur'ani an karanta ya ji amma la- fala yu'minu wala yar'awi an kufri walakin yukadhibu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa yastahzi'u bihi sai ke izgilanci da shi yana izgilanci da annabi alaihi salatu wassalam thumma yadhhabu ila qaumihi mufakhiran bidhalika sannan ya je gun mutanensa yana alfahari ya yana je mutum ya ji abin da yi ya yi duk hukumanta da shi shi ne mufahiri shi ne ya tamabba to sai Allah ya saukar da aya akan haka ya ce fala saddaka wala salla shi wannan kafirin abu jahal bai gaskata ba bai kuma yi salla ba menene walakin sai dai kaddaba ya karyata ne wata walla ya kau da kai ya ja da baya sun mazhaba ila ahli sannan ya koma zuwa ga jama'arsa ya tamaffa yana kakaci kakaci yana ruba yana alfahari shine mufakhara shine ya kamata an gane ko aula laka fa aula halaka ta tabbata gare ka fa aula kai sannan halaka kan halaka ko أولي لك فأولي قراءة إمالة كبرى أولى إمالة ودت في باب الضاء وما إمالة haka yi takliliya wannan kuma wani fanni ne sun ma'aula laka wannan maimaitawa ne sannan bone da halaka da wayo kaito sun tabbata gari a ya sabul insanu an yutraka suda yanzu shi mutum yana tsammani za a bar shi sakaka haka shi ne sila yanzu kai kana tsammani allah zai yi kai kyale ta haka kawai a to ai ai kai kai project ne kai project ne akwai aiki da allah ke nufi ko arne da ya ce bai dama akwai allah ka kalle shi da kyau dokokin allah na aiki a kan shi haka ne ba yana jin yunwa ya fi ci mana ya ce shi wurin shi ba Allah shi ne Allahn kanshi da kanshi ok to ake baka ci ake baka sha a ce ah shi zai noma kayan shi a wace kasar ka noma Allah da ka noma saboda ɓacewan basira sai ce gunki ba mu ruwan sha kamar da suke kiran wata na biyar a kalandar bature watan mai a kasan gunki asalin mai na sha faɗin wani daiwa suna kiranta ma'i the goddess of fecundity allah ya banya mai ke wata ne ita take ba da shi kamar haijin ne daga haijiya ne ita ce allah lafiya wai suka kawo mana da mutum to nake cewa irin wannan yanayi ko mutum ya ce bai amince ba to ba dai za a bar shi sudan haka kawai duk lafiyar jikinka sai an taɓe ka kaji ba ka da lafiya ƙa'ida duk ƙoshinka sai ka ji kana duniya duk kuɗinka in ka kuwa kuɗi a duniya sai an jarabe wata ranka nemi kuɗin ka rasa don Allah ba ya faru zai ka samu duk wanda yake da kuɗi a duniyan nan sai Allah ta bai talauci in ko ba komai zai mutu duk inda kuɗin ba zai duk sarautar ka sai abin a takaice mutum ba a yi shi ba sudan ya zama saka dole ana sarrafa ka ana tafiyar da kai kalli dai bacci kalli ƙwayan halitta a jikin mutum sun ce nawa ne miliyoyi ne ji masana ka suke kai ka gan su so jikinka nan wata ma'aikata ce mai dauke da ban mamaki ka je duniyar kwakwalwa kawai ka rikicin da ke cikinka da ma'aikatar su sai ka sha ma abin da ke jikinka na jiwon irin zubin da aka yi kai ne igon mani inda za a maka filla-fillan abin da ke ciki ya Allah a to gurɓataccen mai ma ke zuwa ma'aikata a dinga fitar da wani a fitar da kaza a fitar da kaza Allah fa shi ne Allah kawai zuwanka masallaci karatun nan ko sallah ko duk inda za ka yi irin dabbobin da muka taka su karkashin kasa ai suna da Hmm? wata dabar baka taba ganin ta ba a nan kasan Allah ya yi ta kuma ya yi ta dama a taka a mutsike ta ta tafi baka san da ita ba tana cikin listin ubangiji a ina ya amma gani ya yanko ya faɗo lokacin mutuwar sai kawai sai da ya baka san sirrin yanko ba Hmm? to da haka ba za a bar mutum haka kawai ba a ya sabul insan an yi turka su kuma ƙur'ani in yi tashi yakan yi magana ne da dukkan ɗan adam ai bai ce a ya sabu al-muslimu lalar a mutum yi daga ko'ina yi kowace ce ƙabilar shi allah ya ce mutum yana tsammani za a bar shi sakakane to akan Allah ya saukar da wani akan Abu Jahl Allah ya saukar ci gaba
ولا زال العناد والكبر يطأ قلب عدو الله فطلب نزول يطأ العذاب.
يطأ يطأ قلب عدو الله أحسنت وطلب نزول العذاب كما صنع قوم عاد وثمود ومدين وقوم لوط وقوم وقوم وقوم لوط
وقوم فائل
كما صنع قوم عاد مهم.
وثمود وثمود ومدين وقوم لوط وقوم وقوم لوط فائل وغيره
وغيره وذلك على وجه السخرية والاستهزاء والإنكار والتكذيب malam yake cewa wala zalil inadu in ka ce inadu shine taurin kai taurin kai wal kibru da girman kai ba su gushe ba ya fafo kalba aduwillah da girman kai da taurin kai suka ci gaba da rarakar zuciyar makiyin Allah shine Abu Jahl araftum fatalaba nuzulal azabi har ma yene wato azabar ma ta sauko mai to ayar ba sabon bane kama sana'a qaumu adi kamar yanda mutanen adawa suka yi adawa mutanen annabi hudu haka ne wa samud da samudawa mutanen annabiwa salihu wa madiyan da mutanen madiyan mutanen annabi shu'aib ko ba kama kun ga waɗannan sun wuce ai kuma ai an ba da abin misali game da su wa qaumu lutin da mutanen annabin Allah no wa ghayruhum da waninsu da yawa suka je ƙasar jordan urdun za a gai kogi wanda ake kira dead sea albaharul mayit yana da alaƙa da asalin unguwar mutanen annabi suna kiran yankin sodom da amura ko kuma sodom and gomera waɗannan duk sun riga sun gabata sun wuce arabtun وذلك على وجه السخرية والاستهزاء duk wannan ya kasance ne a fuskar sukhriya izgilanci wal istihza da shashantarwa sukhriya da istihza kuma sukan tafi bangare ɗaya an gane ko wal inkar da inkari menene inkari shine rashin yadda ai shine inkari والتكذيب da karyatawa ci gaba روى البخاري عن أنس قال قال أبو جهل بن هشام اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك من عندك فأمطر علينا إدارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم فنزلت وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا إدارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم وما كان الله يعذبهم وأنت فيهم وما كان الله يعذبهم وهم يستغفرون Allahu akbar al-imam al-bukhari ya fidda hadisi Allah ya rahmshe shi daga sahabi Anas bin Malik Allah ya ƙara mai yadda ƙala anas ke cewa ƙala abu jahalin ibnu hisham abu jahal ɗan hisham baban shi kenan ya ce da ya ji wa'azin annabi ya fara kama gari abin kuma ya ishe shi kuma bai isa ya hana gaskiya ta shiga bakon ne domin daga cikin makitin da suka yi sukan ce to in kaje kaje maka kai duk abin da za ka yi amma muna gargaɗin ka karka yadda ka saurari wancan mutumin muhammadu ɗan abdullahi don maganin shi akwai ratsa jiki haka suka gaya ma ɗaya daga cikin sabai da musulunta a tufail ibn ab da ya zo shiga makka ya ce sai na ɗauki auduga na toshe kunna don na yi aiki da wasiyar da mutanen makka suka bani ya ce amma da na ji sai na kasa haƙuri saboda maganar tashi sai ta fara keta hijabin audugan tana shiga duniyar kunnina ya haka ne ni ba mutum ne mai hankali ina iya gane daidai da ƙarya sai na cire auduga ya faɗa ai kuma shi ke nan kuma aka sami shi wannan ne ake cewa na sa auduga kan na saurari shi kai ƙure sha maka da kuma kanku adalci yace ya rasulullah ko ya muhammad ne musun da lokaci na zo ba ni abin da kake da shi don ga abin da aka faɗa game da kai shi ke nan ba wata rigima to kaga taurin kansu ya kai har su sa ma a yi irin haka ɗin ko bu gane ba to abuja a irin wannan lokacin ne sai yake ce ubangiji in wannan abin da ake faɗa huwa alhaqqa min indika fa anzir alaina ijaratan min as-sama' aw itina bi adhabin li in dai wannan abin da Muhammad ke faɗa daga wurin ka gaskiya ne to kaga ba imani ba ko imani ne kace da wani to in abin da kake faɗan nan ma gaskiya ne to kai ka za mu ga imani a to aka kai da zai wannan kana kalubalanta ne kana challenge koko to haka abuja ne ya faɗa to sai Allah ya saukar da aya ta 32 da 33 a sura ta 8 al-anfal haka ne Allah ta'ala ya ce wa in qalu allahumma in kana hadha huwa al-haqq min indi fa'tir alaina na'am a lokacin da suka ce ya ubangiji in wannan abin shine gaskiya daga wurinka to fa amtir alaina hijaratan minas sama to kila zaka yi tsammani ma zai ce in kana hadha huwal haqq fa faqad amanna to shi ba ga faɗa ba kaji tauhid ya wuce ma annabin Allah ya ce ga Allah Allah in wannan shine gaskiyar ita ce gaskiyar to kai mana ruwan azaba daga za mu imani don ka san wane ne abuja saboda abinda za a yi tsammani shi ne allah inda shi ne gaskiyar daga wurinka to allah ba mu wata shaida mana mu ƙara imani kaga da sai hankali ya ya ga mutuwa gaskiya yake ne amma shi abin da ya ce allahumma in kana haka huwa al-haqqa min indika fa anzir alaina al-ijarata min as-sama ba ma wannan ba awaitina bi azabin ali in ma baka saukar da ruwan azaba ba ka mana wata azaba ta aka misali kuma kake nema na ta wurin kai kuma da shishigi da wuce iya jalla jalla shi ke sai Allah ce wa ma kana Allah yu'adhibuhum wa anta fihim wa ma kana mu'adhibuhum wa hum yastaghfirun sai Allah ce a su duk haƙuri na ubangiji mai baka ci mai baka sha mai baka rayuwa motsa gabar yatsa baka isa ba sai ya ga dama farce ya so sa maka kaikayi sai ya so mashi kike gaba ko ya tsallace a kifar da su an wuce sai Allah ya ce to ai Allah ba zai musu azaba ba alhali kana cikin su ya rasu wannan da ke nuna nan girmamawa gawa ku faɗa mana girmamawa gawa sai ka ce ƙauyen da kake ɗin ka fita ka bar ƙauyen nan sai ka ce kai an ce in bar ƙauyen nan ba amma ba zan bar ƙauyen nan ba saboda zan darajar ka ya kai mai gani misali ba ya zama mai gani biyu gani girmamawa to sai Allah ya ce ko da dai Abuja ga abin da ya faɗa ba ai ba zan musu azaba muddin kana zaune cikin su ya Rasulullah ba soyayya bane ga annabi shi hmm? kuma Allah ya ce ba zai musu azaba ba muddin mutane na neman gafara to shi ya nemi gafara ne ta abin da ya faɗa shi ne sayyidina Umar yake cewa to ya ku musulmi ku daya ku ce Allah ya ba mu abin da muke cewa garanti ya ba mu garanti na ba za a yi mana azaba ba garanti guda biyu tabbas na farko wanzuwar manzon Allah cikinmu muddin yana cikinmu Allah ba zai azabtar da mu ba ya ce to wannan tabbas ɗin mai cin zango ne ɗan ajali zai zo mai ko kuma ya zo ya ce saura garanti ɗaya yawan istinfari shi kuma wannan har kiyama ta tsaya ashe kuwa kada mu yi wasa da istighfar kullum na tuna wannan aya sai ji tsoron zunubi na kuma samu kwanciyar hankali saboda ya yi min kyautar yawan istighfar an gani zaɓen kuma cikin istighfarori akwai jagaban istighfari ko cikin kuwa ya haddace shi na gano ɗa biyu ah masha Allah uku to malam bismillah karanta mana shugaban istighfar yanzu wa abu dhanbi faghfirli ahsant wannan shi ne shugaban istifari wanda ya karanta da yamma kafin garewa ya mutu nabi ya tabbatar cikin sayar buhari mutumin na ɗan aljanna kakka yi mamakin aiki kace saboda wannan a yi saboda wannan bakari wata rawaya na cewa mutum zai ga masaukai na mutunci aljanna allah ya bashi ce ubangiji da mai ya ce da addu'ar ɗanka da ka mutu kabiri ke maka addu'a to to shi ɗan ka yi masa training ya maka addu'a aikajin da gizo ke saba shi ɗan ka yi masa ka kyautata mai idan ya kyautata maka albarkacin addu'ar ɗanka da ka mutu kabiri ƙashin cikin sabbin musu tabbatacce nabi ce idan ɗan adam ya mutu aiki ya yanki sai daga abu uku ɗa na gari da ya bari da ya kira ilimi mai kyau da ya karantar yana rai da sadaka mai gudu mai gudana a wannan ruwaya cikin ruwayan albazar sai ci abu guda bakwai siyuɗi sun tara su ice guda biyu har yi baiti ila mata ibn adam laysa yajri alayhi min fi'al ghayru ashri hadisi biye kalla araftum kudaka ya jama'a sai yake cewa Allah ba zai muku azaba ba muddin kuna neman gafa yawaita istighfar astaghfirullah wata ruwaya na cewa na ganta ɗazu mutum zai yi mamaki ran lahira a nuna mishi account ɗin shi ya ga abin da istighfari ya yi duk da kake gani wasu istighfar ɗin da gani zai cika maka account shi yasa dinga faɗin istighfari yadda ya dace duk mai ce astaghfirullah wallahi ba istighfari ke wanda ya ce astangafiru to tangaren ya faɗa a kulka ce wani astangafirullah can za ka yi astagh ka ce astangafiru to magana ta ƙari ya zama tangaren ke astagfirullah za ka ka yi istighfari a rana sau dubu zai gagare ka zai gagare ka inda yatsa za ta baka wahala ko da irin abin da ake accounting payment dole kai ka samu adadin da yawa hukunta za ka ji a jikinka kai yau yau ne wani aiki iki na kirki din kai ka ji ka nazo to ana maka fata Allah ya karba ni insha Allah Allah ya samu amin to daka Allah tabaraka wa ta'ala yace wa ma kana Allah yu'adhibuhum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adhibuhum wa hum min yastaghfirun ya Allah ba zai musu azaba alhali wa hum yani wa alhal ko ba ka wa ma kana Allah li yu'adhib suka ce Allah ba lit ta'lil bane suna kiranta ne lamul juhud lamul juhud an gane ko ba lamul illa bace saboda Allah ba zai musu azaba ba muddin suna yasa aya ta gaba sai ce wa malahum alla aduhum domin zai hana Allah musu azaba kuwa to wam yasuddud kaga yana magana kan kafirai kaga su ban ban da su nan mu'mini haka ba su wannan gaba ci gaba
ولم يكف أبو جهل لعنه الله عن سخريته وقبله واستهزائه وقد قال فقد قال يوما يا معشر قريش يزعم محمد أن جنود الله الذين يعذبونكم في النار تسعة عشر وأنتم أكثر الناس عددا أفيعجز مئة رجل منكم على رجل أفيعجز أفيعجز مئة رجل
wannan mi'a din nan wani ne fa'ili ne kuma fuli afaya afaya jizu mi'atu ne ko mi'atu fa'ili na to وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين اوتوا الكتاب ويزداد الذين امنوا الايمان ولا يرتاب الذين اوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا اراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك الا هو وما هي الا ذكرى للبشر المدثر 30 دقيقه ولم يكف ابو جهل la'anahu Allah an sukhriyatihi Abu Jahlin Allah ya ƙara masa la'ana bai daddara ba ko gabarin izgilancin da yake wa khabalihi kace ko wa khabalihi da muguntun shi da cutarwar shi khabar ina wastihza'ihi da istihza'i wato wulakantarwar shi na ga musu sukhriya da istihza'i ‘yan wujuna ne a mata. Faƙad ƙala yauman wata ramma sai fito yake ce, Ya ma'ashar ƙorashin ya ku mutanen Makka, ya zuɓi Muhammadun, Muhammadu yana da'awa, shi ne ya zuɓi. Yana da'awa, an na junudan lahin ladina yi addibu na kumfil nari tis atu ko tis ata. Tis atu ashar a nan wuri. saboda khabar annabi musa yawwa yana da awar cewa wai rundunonin ubangiji da za su muku azaba a wani wai fa duka duka wasu goma sha tara ne ku ji abin da ƙur'anin sai yake cewa wai yana gaya muku mala'ikun da za su yi muku azaba duka duka su fa sha tara ne kawai yanzu ku mutanen maka sha tara su tsorata ku a gaba shi Allahu akbar sai ce wa antum aktharun nasi adadin yanzu duniya waye kake yawa kalle duk cika kun duk muka kun cika gani mala'iku sha tara a kuna jin tsoro to wannan shi ke nuna maka ne me yake nan yana nuna maka ashe suna jin larabci ko kuwa tun da ai ba fassara aka yi musu ba suka binci a karɗi domin an saukar da ƙur'ani ne bilisanin arabiyyin mubin لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون قرآن ذكركم أنبتنكم لأنه بلسانكم تصبوا حكا su ba sa bukatar kace sai kai musu fassara mu da ba larabawa ba da aka koya mana muka koyi fassarar sai muka fi su albarka haka ne da mun yi imani har imanin ma ya tunkuɗa mu wajen koyon larabcin wanda har da yawa cikinmu sun fi su ma iya larabci limamin arabiya da ya gaba da ya ba ma balarabe ne sibawai a balarabe ne limamin rubuta hadithin manzan Allah da harshen larabci ba balarabe ba ne الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن بردزبة البخاري الجعفي اليماني مولاه بير الله تتشمال من ده سوى ده يوان صلى أنا كرنسا kaciran ɗaki wane ne abu hanifa wadda larabe da sauransu misali kenan ba sa faɗi kenan suna fahimtar arabiya ɗin لأن القرآن الكريم العظيم الجليل بلسانهم ولا لا؟ ديارنسون تند هريا فهمتشاكا yana faɗin wannan magana na'am cewa yanzu a ce kun fi kowa yawan mutane a faya a jazo mi'atu rajulun minkum ala rajulun minhum yanzu a ce mutum ɗari cikinku su kasa taushe mutum ɗaya cikinsu kuma kuna fa da yawa su sha tara ne to shi kenan ɗari ɗari ɗari barin ba ku lissafi a bakin shi kenan ɗari kawai ya taushe ɗaya cikinsu ba su rashe takwas ba wani ɗarinsu ta so za ku gama da shi na yi can lahira ɗaya la ilaha illallah kafirci bai yi ba Allah ka tsare mu to shine Allah ta'ala ya hakaito abin da ya faɗa a ƙwararci ga abin da ya faɗa ko sai kuma an rubuta don ya ƙara zama hujja a kan shi shi ne ce fa'an zalla sai Allah ta'ala ya saukar wa ma ja'alna ashaban nari illa mala'ika ai ba mu sanya masu gadin wuta ba shi ne ashab ana ma wa'yan wutan su kansu yawa face mala'iku ne kuma wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lillazina kafaru ba mu sanya adadinsu sha tara ɗin nan ba sai don ya zama kamar trial fitina azaba ga kafarin to ai gashi kuwa fitinar ta cafke shi abuja shatar kawai shi ne fitina ai an gane ko liyastaqina alladhina utul kitab wa yazdada alladhina amanu imana waɗanda aka ba su littafi yahudu da nasara masu imani cikinsu banda 'yan uwan kafara waɗancan su sai su samu istiqan su ƙara samun iƙani da yaƙini ko mumine imaninsu ya ƙaru a shi wannan ya nuna mana cewa annal imana ya zdadu wa yankus laisa ka bari a shi imani yana ƙaɗin ya ce wa ya zdadar ladina amanu iman da wannan aya da ire-irenta malamin suna ke rusa da awar masu cewa ai imani baya raguwa baya kawo suka ce gashi Allah ce wa yazdal amana imani na karuwa da karuwar aiki da nisanta sabo haka imani yana ci baya in sabo yawa wallahi su ja da ba ija da wata da saboda baya tafiya da da sabo zuciya takan zo tas kamar kanka farasal sabo sai diga kamar bakar tawada as a zuciyar in an tuba sai zuciyar ta koma a wanke ta tas amma in aka ki tuba wannan digon sai ci gaba da mamaye farin wannan kankara har ta zama kakirin kuma shi shi ne mana kallaban rana ala kulubihim ma kanu yaksubu rana wato abinda suke aikatawa yayi tsatsa to Allah ka tsare mu da rana ala kulubihim arrain arabtum tayyib saboda haka yani sai ke cewa saboda waɗanda zukatan suke cike da ciwo na kafirci haka ne ayar kuwa yawwa wala yartaba alladhina utul kitaba wal mu'minun dan kada waɗanda aka baiwa littafi da mu'minai kar su yi irtiyab irtiyab shine shakka عرفتم وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا kuma domin waɗanda a zukatansu akwai marar kalmar marar kan zo a ƙur'ani a ma'anoni almaradu kan zo ana nufin ciwo laisa alal a'ma harajin wala alal marid idan kaga ana nufin ciwo maradun kan zo ana nufin ainihin sha'awa ta sabo ko ba ka ba fa yatma alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan kar ku dinga sassauta muryar ku kada wanda ke da marad na shashanci a gana nufin sha'awa ne kawai ta aikata sa marad kan zo ana nufin munafinci shine wato inda munafikai ke cewa في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب نليم بما كانوا يكذبون أو تقرأ ويكذبون ومرة كان زوء معنوني to sai Allah ta'ala ya faɗa a nan da ya ce don waɗanda a zukatunsu ke da marar nan ana nufin shakka da imani da kuma kafarai su dinga ce to ma za a faɗa ba musu domin Allah ke nufi da wani a matsayin misali a ce mala'iku goma sha mala'iku yanzu duniyar na da yawanta a ce mala'iku to ba su sani ba ne waye halicci duniya ai kwata-kwata ba ka ƙiyasin sha'anin Allah da duniyarka in ba haka ba sai ka ce ta yanzu misali mutanen kano kawai a ce kwara roƙi Allah shi ɗaya ne jala jalalu da shi zai gamsar da mu wa zai yi wannan magana ba mahaukaci ko kafin a rubuta kada ke magana kan duniyar taku kai mutane mutane kake magana ko to a ji duk mutanen a kota duniya kuma aljanna kai kila ma sun fi ku yau suka ce kafin mutum su zo mutum ya zo duniya wanda suka fara zama da su ne aljanna sun ga mu zuwa duniya dan yace wal janna khalaqnahu min qablu min nar as-sam aljannu mun halitta su kafin annabi adam su ma jama'a ce to kafin su ba an ce a kowace halittar ha'ila fi'ina suke wannan kana maganan in ka shiga duniyar dabbobi kuma kun san wata dabba da ake kira kakar kadangu kakannin kadangu dinosaur larabar suna ce dinosaurat dinosaur daya kusan sai ɗauki mutum ashirin a baya ya ƙwarar kuma an ce daga nan ƙadangaru suka to daga nan ƙadangaru suka to ko ya aka yi suka ƙanƙance su ƙoho ne mamaki wata ran a nijar a niyame na tafi gidan aji kayan tarihi sai suka ɗauko wani ƙatoton ƙwarangwal aka ce shekaru aro-aro ne a ƙarƙashin sahara ana tone-tone sai da kwarangwal ƙashin baya na dinosaur rikice ce a ƙasa ake su wannan halittun babu su a ilaha halin kayan halittar Allah sai Allah wannan ke tun ka shiga ruwa kuma hmm ka shiga ruwa halittun da ke ruwa kafin su a ji wannan shiga duniyar shuka yanzu kai ayaba iri nawa ka sani a Najeriya inabi iri nawa avocado take ko avawace ce ne nawa ka sani wasu ma sun bace su dinya ba na ganin dinya yanzu kai kana ganin dinya akwai dinya yanzu aka je kasuwar komi za su mutu rimko na sha tsada ba cikin wannan halittun ubangiji kawai ka koma bangaren fruit dinya su tsada su a barbado na aika suna ganin su wasu shukokin ba mu da su shigo da su ake amma an fara shuka su yanzu apple ana yin takasin an fara amma ba daɗe ba yawanci apple shigo ake har wata likita jiya take gamin take cewa malam apples wani lokaci ba da ake shigo da su ana ta musu ɗorin ɗure-ɗure preservative saboda kare su su taso daga turai kafin su zo kila ma lokacin cancantar cinsu ya wuce expiry date ma mu dinga ɗorawa ai na ci apple na ci apple ka ci apple da ya riga tashi daga aiki shekaru aro aro don an liƙa masa kwali yi hakuri ba ina kashe muku kasuwan apple ɗinku ba ne in kuna sai da apple ma gaskiya ɗaya ce har take cewa ga waɗanda muke muke locally made ce kama wace ce malam ga irin su a gwanda popo su wannan mun san ana yin su a gida da nisa tun da haka ne ita ma abin kuma tana da matukar muhimmanci har suna cewa ka ci abin daya kuma ka huta da ganin likita haka suke ci amma suka ci gama wani iri wannan kawai na shigo da wannan ne karkashin bayani kan yanda Allah kawai da ya kayan shi shi kadai ne jalla jalalu amma kalli halittun shi wane da gaske ka je kasuwar dabino a madina kana da dabino ka ringa sha da dama bara kasuwar dabino a madina dabino su ka ɗibi kashi kashi kashi ya fi ɗari kowanne jinsi ne daban Allahu akbar wannan fa kenan ka shiga duniyar ruwa da kake sha da wannan sa to wannan kana magana sannan kuma abinda Allah ya kaddara muke yi ayyukanmu rigar da muke sawa wannan ba aikin mu bane fentin da muke to waye ba ku technology da fasahar yi din duk ba kayan mai duka bane na ka ce ka fita daga duniyar Allah ka je ka shiga taka duniyar ka yi abinka ba ruwanka da Allah to ina za ka to ka yi din da za ka fita na waye ka ya Allah wallahu khalaqakum wa ma ta'malun sheku da abin da kuke aikatawa ‘yan uwa masu girma ina tsammani za mu mun kusa tsayawa a ko? to sai dai za mu yi ƙara ku ya cika halas za mu tsaya ku kiyaye inda mutu Allah ka samu dace Allah ka yi mana muwafaka Allah ka dace da mu Allah ka ayyukanmu ka gafuta mana kurakuran ta fadda wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh
misali wajen fasara na mutane da yawa a wani ba
wanda ya ruta muku ya fasara muku gashi nan abinda ake ce ma kamunga in ka ce kamunga kusan kamunga ba da hausa shi sa kullum ni wani lokaci nakan ambaci tsohuwar hausan da ni aka yi min training a kanta tuntuntuntun saboda da yawa hausanmu ta asali kusan taɓace in ka ce kamunga shi ne talala mai kamar saki an gane ko da Allah kuskure ne ba dukan hanci ba a gyara a cikin baka ba dukan hanci ba dukan hanci daban kamun gashi ne talala mai kamasa a rafton sai ku goge to dukan hanci ne dukan hanci shi ne yaudara a kasuwanci a cikin wallahi wannan kofin to alhaji wallahi saboda kan dukan hanci amma kamun ga shi ne sanar stadirjihun min haifu na yana misali idan ka ɗaure jaki ko jaka a igiyar tsawon kilomita biyu ka zauna nan karki igiyar kaga jakar za ta yi mai sai ka sake ta ji tafiyarta in zana ganin ai ta tsira tana ƙure maleji ba sai ka jawo abinka ba to wannan abin da ka yi mata ɗin nan shi ne kamunga talala shi ne fasaran kuma yau mutagabun ranar talala aka ce za a yi mashi ɗan talala ya yi kururuwa a ce ka gudu ka tsira kawai sai ya ƙare sai ga jihar da shi ne aka ce mutane hadisi da abbas ne ba yace ne mutane mabbuun fi man kafir min an-nas as-sahab fara bukhari ya rawaito hadisi ne lamma dubu shida da arba'amiya ce mun yace akwai ni'imomi guda biyu mutane mutane da yawa suna wasa da su ni'ima ta farko annabi ya ce as-siha lafiya yanzu akwai wanda ba su da lafiya Allah ka ba su lafiya ya Allah ya Allah suna nan sai dai a kwantar a taya suna nan kuma imanin baka fi su ba suka yi kuka ina ma suna masallaci a yi sallah da su wallahi na san tsoho a wani gari makwabtan mu sani na duk lokacin da zai gani shi ke kiran sallah kudin shi aboki ne kuma ji da na ɗan sai ce malam da baba ya fahimci ba shi ke kiran sallah yau ba sai shiga ɗaki yana ta kuka sai ba zan iya yana kuka da cewa sai ne ko ƙarshen abin da zan iya ke ƙarga a shi lafiya nan da kake kai kawon nan ni'ima ce ba sai wa kai ba yi maza maza ka tafiyar da ita wajen neman idan Allah ka huta kar ka jira yabon kowa karka jira shayin kowa karka jira recognition na kowa ci amfanin lafiya shi ne ce ni'ima biyu mutane suna wasa da su lafiya wallahi in aka aka aka aka nuno ana kwallo wani premier league kaga katti ana ta gudu ana ta wallahi ayyo Allah samari ma ayyo iyo kaga an cika an aikin banza ba mai ambaton Allah aiki dama dama musulmi ya ci kwallon sai kuma sai kabar ya gode ma Allah yana sujudu sujudu shukur a filin kwallon to shi ne ce nemomi marasa da shi lafiya na biyu da faraha shi ne mahboni wanda an yi mutane kamun da shi ne an yi musu talala mai kuma su ba ka lafiya kana ganin ka ba za ka rawu shekaru 80 ba za ka mutu ba ka ba lafiya da kuma ne na yi ce da biyu da kuma rarar lokaci ana sun fasa rara rara hausa ta yi ku ai mana ka ce rara ba shi ne yalwa ba tare da rara ana nufin min raguwa ne abin da ya rabu kuma yawanci rara ba a faɗin rara a ruwa ko abinci ba ce rarar ruwa ba haushe sai dai ka ce mai ragowa saura ko wanji sai dai ka ce wanji to wanji na ruwa amma rara abin da ya shafi ainihin wato wani abu ne akan ce raran kuɗi haka raran lokaci amma hausar da ta fi ƙwari shi ne ka ce yalwan lokaci yalwa domin idan ka ce rara ai abin da ya rage ne to abin da ya wuce a baya fa an ce mutum yana da jiya yau da gobe kwanan ka uku jiya yau gobe shi ne manzo yake cewa salasalin mutane suna wasa da lafiya lafiya uwar jiki babu fushi da ke tun ya kashe kudi ya tafi kaza ya tafi london ya tafi jamus kaza kaza watakil a gida ma ga lafiya mai sani to kar mu wasa da lafiya kuma lafiya ta fuskoki iri-iri lafiya a kwakwalwarka muhimmin abu lafiya a tunani yana daga cikin rashin lafiya ka ce ai kowa yana ke ya za ka azabta kanka a kan kowa mai damu da kai wannan sai shaɗin ya shigo ya ce tsakaninka da matarka da ka shigo tana hararanka to shaɗin ka ɗauka komai bin ikuwa a ce shaɗin ƙarya kake sai abin da ya bayyana ganin akwai rashin lafiya sabon Allah rashin lafiya Allah mummunan ma rashin lafiya saboda sako mene ne amfani shi amma ita lafiyar da ake nufi na lafiyar jiki ka tashi salin alin ka ji ka masha Allah to Allah ka karin da lafiya cututtukan nan da ke damu al'umma Allah ka ajiye mana su Allah kai mana maganin su ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah mun sun ba mu da iko ba wani medical care hakika da medical Qur'ani mu shi kuma shari'a ba ta hana ka neman magani to shi ne abinda hadisin ke ne ina fara ka fahimta kamun ga da kaga yin hausa ce tsohuwa ku rike ta kamun ga ko ta ko kama ta ne kamun ga shi ne mai talala ne faraga kuma yalwar lokaci ba mai faraga irin matashi Allah matasa kuna da lokaci yawa haka ake muku fata to Allah ka sa ya amfane mu za mu tsaya nan Allah ya kai mu lokaci na gaba za mu ko tambaya ne to Allah Amin.